قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفاز يعنيها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض إلا دابة الأرض تأكل من ساكه فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأتي الحق على لساني وأعوذ بك من أن قبل ما أولى وأعوذ بك من النصارى من تحت إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها عن امرأة يمسكها فهجرته إلى ما هاجر إليه أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da bisa gaskiya sayyidina Dawud da ɗansa Suleiman Allah ya ni'imtar musu ya ba su abubuwan da hankali ma bai karya karba amma tunda Allah ya faɗa wato Allah ya mutum zai gane daga cikin abin da Allah ya yi wasi sayyidina Suleiman wato shi yana zaune a nan Baitul Maqdis matar shi tana saba tana kan wato sana'a ya tashi daga ya tashi daga abinan yaman ya zo ya yi ilimi a baitul maqdis yana shari'a da yamma kuma ya koma gida kullum to menene abu hawan shi iska wanda Allah ya yi wannan zai nuna nan daga baya ɗan adam shi ma Allah zai ba shi yin wannan gashi nan jiragen sama ana nan ana amfani da su wato duk abin da Allah ya yi wa ya yi wa annabawan bani adam ya yi wa mutane wani irin shi saboda su gode da shi haka nan in ya tashi an ce zai tafi Kabul ko kuma wata can Afghanistan inda ta haka ya tashi ya tafi ya dawo haka Isra'il haka yake kullum abin da yake yana Suleiman yana tana kuma yake abin da abin da yake shirfidan sa suna ce masa Isra'il ne wannan shirfidan da yake zama kan shi to kamar da yake zama ne a duk mutanensa yana ɗaukar su a ciki mutane da aljannu da dabbobin da yake so duka dai tsuntsaye duk da za a iya tafi da abinsa suna tare da dukansu domin Allah ya ba shi wato fahimtar abin zantuka na tsuntsaye kuma Allah ya ba shi wata ada in ya tashi sallah sai Allah ya kawar masa da wani ɗan itaciya a gabanta ko mala'ika yana bayyana da sifan itaciya sai ya yi magana amfanin ka menene sai a kwatanta masa ƙasa ɗan itaciya na ƙasa ga amfani na da magani kan sai ya ce ya rubuta ana rubuta ai ana amfani da shi kuma magani yana amfani hannun mutane haka haka haka har ƙarshe sai Allah ya kawo masa wato abin da ya kawo mishi ɗana ba wato in yana sallah sai itace ta tsira itace ta tsira Allah ya ba shi duka ya tambaye ka ka gaya masa amfanin ta haka haka wata rana sai da wata itace ta fita ya tambaye ta sai ke ni kawo ne haruf kalmar larabci shi ne abin da yake wato in ta watsar da gida ta ita suna na ba mai watsarwa ne na gode wato na Allah ya san don a nuna maka abin nan sai tambayi malaika mutu yake ai alamar mutuwan ka ne sai ne haka ne yake so sai ta a kewaye inda nake sallah din nan dan ci gaba da sallah aka kewaye shi aljannu kuma suna nan suna kallon sa yana rike da sandan shi wanda ya dace ita ce an maido masa ita sanda yana rike da ita yana kamar yana sanda rashi kuma babu an karfa yana nan yana shekara guda Allah ya yi haka saboda mutane a zamanin aljannu sun ɗauka aljannu suna san gaibi kowa yana ce ai aljannu sun san gaibi sun kan ba abin da zai gagare su to sun shekara guda suna wa Sulaiman bauta amma ba sai zuwa shi ya mutu ba sai da gara wannan da karamar wannan abin da sun ya ga sun nan ta ci wannan zangar har ta ta ta karya ta Sulaiman ya faɗi nan ne an jannu sun gane cewa Sulaiman ya bar duniya shi ne suka tashi suka waje da sai abubuwan su idan gwamnati yana shi wannan ma ƙasar na alayhi mota lokacin da mun so mun zartar sa mutu a kansa ma dallahu ala mawdi ba wanda ya nuna musu wato mutuwarsa ko ta ya tabbatar musu da mutuwarsa sai dai wannan gara inda ta habbatu a sai wannan karamar kwaro na kasa wato ita ce kwaron gara ta akulu min ta ta shi kandarsa ta shi kandan kandan ta gani Suleiman ya faɗi falamma karba lokacin da ya faɗi a siffar sujada ta bayyana fi jirgin aljannu sun gane allauka ni ya alamunan kai ba ma nabisu fil azabi mutum wato mutane sun gane cewa da aljannu sun san gaibi kamar yadda ake faɗa to ai da da su zauna cikin azaba mai mai wulaƙantarwa irin wanda suke cikin sa zamanin sayin na Suleiman din ba har shekara guda to wannan ya nuna cewa ba mutanen da sun san wato sun gaibi banda Allah ne duk waɗanda suna sammai inda suna ƙasa duk inda suke ba wanda ya san gaibi sai Allah tabaraka wa ta'ala لقد كان لصبر في مساكنهم آية hakika Allah Ubangiji yana ce hakika da kwai abubuwa na mu'jiza ko kuma na mamaki ya faru game da wato mutanen saba.
لقد كان لسبع في مساكنهم آية Hakika ya kasance cikin wato ga mutanen saba a cikin wuraren su na zama to kasashen su kuma garuruwan su a aya mu'jiza ban mamaki. Allah ya shirya musu جنتان جنتان عن يمين وشمال akwai wato duwatsu guda biyu a jeje suna da tsayi suna tsawo to Allah shi ya ruwa tsakanin su yana ta fita ruwan nan ya fita zai gama ƙasa duk to sai Allah ubangiji ya ba su ilhamar a zamanin sarkin su ya yi himma da cewa dan ne in haka ne ya yi tunanin cewa bari ya jam ya yi dam mai kyau ya kara ruwan dan ruwan yana fita wuraren da babu zuwa ba komai sai Allah ya tsanar da abubuwa na mamaki itatuwa iri iri ba itacen da babu irin masu ya ita ita masu ɗaya masu kyau masu amfanar da ɗan adam to akwai an ce idan mace ta je gonan su za su ɗibi abin nan amfanin gona ba sai dai ka tsaya ta ce shi daga nan da tana tafiya tana ajiye kwallon da kanta haka har ya cika saboda abin ya nuna yana sauka in ta cika sau abin da ya zama kamar da kamar da alfahari ne sai su ɗauka ta zo da shi gida haka Allah abin ya yi musu to akwai aya abin ma ba su abin da ya yi jannata ne wato wato kwanaki guda biyu an yi nini musu hagu da yamma da abin nan hagu da dama da matafi ko ina ma cikin laruruwa hanyoyin su duka duk hanya in ka bi shi nan da nan naka duk itatuwa ne na na amfanin ɗan adam kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ubangiji ku ba a tambayar ku a kanka inda Allah ne ya kira sunan muku sai dai ku gode maka kurun ba ba biya ba komai wasu na kuma ku gode mishi baldatun tayyibatu wato saba din nan gari ne mai daɗi wa rabbul ko kuma ubangiji mai wato gari mai daɗi kuma ga ubangiji mai yawan gafara saboda kuna cikin daɗin daɗi ku zauna ku kammalar da ni'imar kuɗin nan su waɗannan mutane Allah ya kyautata musu to shi saba'in an tabbai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an ce masa shi saba'in nan wato mutum ne ko ko ƙasa ne ko kuma wato tafsi ne na ruwa ko menene shi annabi yake mutum mutum ne yana da zuri'arsa yana da komai da komai wato zuri'arsa din nan su ya haifi mazaje guda goma kuma shida sun zauna a yaman hudu kuma sun koma ƙasar sham kuma sun ne biyo da na ɗan zuri hajjar amin hajjar makamantansu waɗannan su ne mutanen da ake ana maganar su a nan dukansu ƴaƴan shi wannan saba ne a to daga baya ana cikin wannan ni'ima da suka saba wa Allah suka bar gode mishi suka manta da abin da Allah ya dace sai Allah ya kawo wani lamari na na girgiza sai wannan dam ya buɗu da ya buɗu ruwan shi shi ya zama shi ne sayyidul alimi da ake fata wato da abin nan ambaliyar ruwan da ba taba ganin irin shi ba to sai zo ya tafi da su wannan ambaliya ambaliyar ruwa ta tafi da duk wa'annan yamanawa sai yaman sun ya hofinta daga mutane sun gudu wasu sun je ƙasar madina suka gina madina suna zaune su ne kawai da kawai kawai wasu kuma sun je sham wasu kuma sun je bukura wasu kuma dai sun je wasu wurare daban haka ne suka ruwar wato suka wace saboda haka an ce tafarraku a yajiya saba wato sun sun sun wasu sun watse kamar yadda mutane wato saba sun watse misali ne a larabci ana ta bugawa to haka abin ya same shi an ce a lokacin da shi afirka shi ma daga cikin ɗansu ya zo afirka ya zauna wanda suke a musulunci yawanci marubuta ta ne musulunci in suke afirka suna nufin kasar tunis ne don ba san wani wuri daban ba in suke afirka ya ita ce tunis to amma afirka ya afirka duk da ba ta tashi tashi kuma afirka tana daga cikin ƙasashen da farko manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ya ba da umarni a je hijira da su kuma su ne kan afirka ita ce farko wanda ta rungumi musulunci a kasar habasha sahabar da sun yi habasha sun zauna kuma an ce habba ibn al-arab shi ma tushen shi yana daga cikin west africa ne wasu ba sun je daga hausawa ne amma wa Allah ba mu tabbatar ba amma da haka suna cewa sai na abin nan bilal yana daga cikin abin nan habasha سيدنا سويد سهيل شيئا للكروما سيدنا سلمان الفارس yana da cikin farisa to haka dai Allah ya gina musulunci daga al'ummu daban-daban duk sun taru ga da annabi har mata kamar sai na Khadija da yara kamar sai na Ali duk an hadu da manya kamar sai na Abubakar aka za ka gina wannan addinin musulunci daga duk sasannin tarayya an samu wasu sun zama a lokacin da ina nufin tarayyar tarayyar duniya duk gaba daya
فأغضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم sun ka sun kawar da kawunan su ga godiya ga Allah kan ni'imomin da ya ba su waɗanda ba za a iya ajila su ba sai muka aiko musu da wannan ambaliyar ruwan al'ari din nan wa baddallahu sai muka saka musu kuma musan ya musu جنتين جنتين ذواتا كل خمس وعسل وشيء
wa'annan gonaki da aka fata cike da itatuwa masu daɗi ko ina da ko ina ta dama ta hagu waɗannan gonakin an canza su da wani daruzzukan da babu wani abun kirki a ciki sai itatuwa masu tsaya waɗanda ba su da 'ya'yan kirki su ne da an cika su wato an cika wurin da su وعسل وشيء من كبر قليل nagartattun daga cikin itatuwa waɗanda asal asal ɗin shi ne wato barango ba zan san shi da hausa ba amma yana tashi kusa da abin nan gonaki yana tashi ita abin nan ganye abin nan fulawar shi zai tashi a haɗe haka wato in ya buɗe sai wani fulawa ya ta shi amma ba wani abinci a cikinsa ba wani amfani ba a cikinsa wala wala ganyen shi wala ƴaƴan shi wala komai na shi ana ci to Allah ne ya bai da kasashen su haka ba wani amfani a ciki kaga a ciki kasuwar da suke akwai kuma duka dai masu tsaya waɗanda ba su da wani amfani
ذلك جزيناهم بما كفروا Ubangiji ya ce mun saka musu ne akan abin da wato mun saka mun musu wannan mun ba su sakamakon nan kan kafircin da suka yi wato rashin godiya da suke suke yi mana.
وهل يجازى إلا
Shin الكفور da kai mutum da za a saka mishi kan mummunan aikin shi ba sai kafiri kafiri ne za a saka masa bisa mummunan aikinsa.
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها tare da su kuma kasar su a lokacin وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وتأنسن يا تكانس الشام تكانس الحجاز تكانس لكساشين فارسة وإن الكساشين إن كاتا ذاك تفي ذاك نقلوا لكم تؤجيلي بل ذاك الذي مكاجي كيلو متر ɗaya sai ka samu wani birni birni bayan birni gari bayan gari kuma da alheri da itatuwa masu tasiri itatuwa da shan ruwan sha mai da- mai daɗi da menene haka Allah ya ya ya yi da daga suka tafi ce kuwa Allah ubangiji da ya canza wannan abu an ce idan wato suna tafiya mutum ba zai ba zai tunani ina zai kwana ko ina zai yi ba duk inda ka ga abin da kake so yana nan ba sai ba sai ka kawo kawar da mutane ba in ma ba ka so ka tambaye mutane za ka tambaye su ba za ka samu duk abin da kake so وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره mun sanya tsakanin su da kuma manya manyan birane na lokaci kamar su makka kamar su sham da sauransu garuruwa gari bayan gari birni bayan birni ga shi komai da komai akwai shi an ce kanat muluk saba mulukul yaman wa ahluha wa kanat sababi aminhum balqis wato tumba tumba din nan na yaman su ne ake nufi a nan da kuma balqis matar sayyidina suleiman alaihi salam sun kasance a cikin ni'ima kuma suna cikin abin da kowa in ya gani hakika zai yi zai buƙaci a yi masa irinsa Allah ya faɗaɗa musu arzikinsu da gonakinsu da ‘ya'yan gonakinsu duka kuma Allah Ubangiji ya aiko musu da manzanni suna umarni su su nuna musu hanya suna bi su nuna musu ibada da za ta amfane su suna yi haka dai cikin lamarin nan suna cikin jin daɗin nan kana suka hukunce suka koma baya suka jure hankali su duk waje da waje waje daban wato sun ba Allah baya suka ce kuma rabu amma umuru sun ba abin da aka ce musu ce na addini Allah sai ya aiko sai ya aiko musu azaba shi ne wannan ruwa na ambaliyar na wannan dam da suke yi fada yana yana amfanar da su din nan ya koma ya zama azaba da shi Allah ya buga ya buge su don suka halaka wa wa suka rabu a cikin duniya ba yadda dai ba a san wasu inda suka shiga ba. To, wato waɗannan ƙabilu dai kamar yadda su laraba suna faɗa sai na Abdullahi ibn Abbas shi ne ya ce wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya masa ya manzo Allah shi kaza din menene mutum ne ko ko namiji ne ko baje ne ko ƙasa ce ko kuma tafki daga cikin tafkuna a wajen riwaya. yake masa a'a na mutum ne namiji ne an haifar ma a ubangi ya ba shi ƴaƴa goma sai ya zauna a ƙasar yaman shi da daga da kuwa tsaddai ayin ya zo kuma shi da daga cikin su sun zauna dai a gefe gefe na yaman ƙasar sham kuma mutum kudu sun je kan waɗanda suna yaman su ne mafi da kinda da az da ash'aliyun da annar da hiyar a wannan riwaya kuma na sham su ne banu laham da jizam da amila da qassam to jizam ne wato a nan najeriya akwai su a can borno akwai kabilar jizam wanda an san su sun zo ne a cikin wato abin nan na shekara na ɗari tara da talatin da ɗaya wasu kuma sun jira na tasa'in da ɗaya da sun zo ƙasar borno a zamanin a zamanin sarki umar bin kusam shi ma a lokacin da zuwa gaba yana tarin ne suka suka same shi to shi ne da aka tashi wani yaƙi ya ɓarke tsakanin da ɗan uwansu bilala sai waɗannan nizam suka haɗa kansu da bilala suka suka yaƙi wato kanuri ɗin a wancan lokacin to shi ne takardar nan da tana cikin alƙasashen bi da wannan mai tarihin nan takardar da sarkin borno ya rubuta yana cewa akwai wasu yana sarki bako na masar yana ce masa akwai wasu larabawa irin mutanen ƙauyukanku sun zo sun ɓarna a ƙasarmu sun haɗa kansu da mabiyan mutum ya ce muna fata wato ku hana su zuwa sa'annan kuma sun kwashe mutanen mu sun kai su borno a sun kai su masar suna so su bautar da su suna kai da su waɗannan mutane sun ma ma'aikatan ƙur'ani a cikin su a kakka masu a sa bincika an an samu mutanen mu ma'aikata ne ko yarda ma'aikata ne a karɓe su da hannayen su to wannan wasiƙa ta je wurin shi a wannan sarki sarki mako kuma haka aka yi yarjejeniya tsakanin shi da sarki umar dan fusam da dai haka da aka gama wato umar bin idris da usman bin idris su can gaba ne da fargama ne wato tun ba ne daga fargama ba shine wannan waƙa za a wasu a cikin wani hadisi kuma shi farwa bin mutum yake na zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na tambaye shi ya rasulullah أقاتل مقبل قومي بمقبل قومي مدبرهم قال نعم فقاتل بمقبل قومك مدبرهم فلما وليت قال لا تقاتلهم حتى تدعوهم الى الاسلام wato yana daga cikin ƴaƴan wannan mutum na saba ɗin nan shi ne ya kawo misali cewa sun musulunta wasu da suka halarci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na iman manzo Allah na karbi musulunci gunka zan koma kasata shi waɗanda sun bi ni in haɗa kai da sun yaƙi waɗanda sun ƙi ni yace eh ku yi haka to da zai koma sai wani mutum ko ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya manzo Allah shi saba din nan da ake faɗa wanda wannan daga danginsa su wani iri ne su wani matsarki na ruwa ne ko ko wani mutum ne ko ko wani iri ne shi yake masa ai mutum ne daga cikin kakannin arab an haifar masa da yara goma a shida sun zauna a yaman hudu kuma sun je a ƙasar sham kuma ya bayyana masa magana kamar inda hadisi na ƙazu da ya wuce wato su ne kakanni waɗannan kamar dai a ce ملحد ده كده ده أب ده أشعريون ده أنوار ده حمير سنة كريمة شام كما لقم نظام غسان عاملة سكوة دونها أكن وتنم سنة ليك أبيبو ده أكل مجانا أكن
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير wato lokacin da dai Allah mun ƙasar musu da alheri duk da za su za su je za su tafiya ko za su je Sham ko Tidar in sun je tafiya hanyar su nan duk cike da garuruwa da birane da abinci itatuwa masu albarka da sauransu باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير kuma mun kaddara tafiya mun san gari kaza in ka tashi da safe lokaci kaza za ka kai gari kaza har zuwa Iyar ko Sham ko kuma kasashen Sani سيروا فيها ليالي وأياما آمنين lokacin da Allah ya buɗe musu kofar wannan ni'ima yake to ku ji daɗin ku cikin wannan ƙasar taku ku yi wa ku wara a cikin sakaɗe ka da ne ku yi su cikin jin daɗin ku ba abin da zai same ku.
وقالوا ربنا باعث بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم وقالوا ربنا تسبك يا أبنجدنه فقالوا ربنا باعث بين أسفارنا وظلموا أنفسهم wato da yake sun aikata wata waɗannan abubuwan da Allah ya hana musu sun yi sun kawar da kai da umarnin da Allah ya ba su kuma sun ki bin dokokin Allah ta ba su kamar su ne suka gaya wa Allah ya ubangiji ka nisantar da tsakanin garuruwan da muke tafiye-tafiye a tsakanin su ka wahal da mu ka saukar mana da wahala mun gaji da wannan jin daɗi misali kamar su ne suka fi wa zalamu anfusahum sun zalunci kansu فجعلناهم زي مكا مكا روشي مكا هلكا تسو ملتن ياسو أحاديث ملتن ياسو هيرا أبو هيرا زنتكا لذا أنا بعد الأغاني ثم إذا في الأغاني ومزقناهم كل ممزق من يلي أجيسو duk wani irin yari da ba inda mu yi musu na yayyage ba wato mu watsar da su ko ina da ko ina kuma duk inda kuka tafi ba su da ikon komai yadda suna jin wani إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور da watsewar Yaman da wahalar da ta same su bayan ni'imomin da suke cikin nan alama ce wanda za ta shiryar da duk wani mutum a wani wuri daban da gane cewa in Allah ba ka ni'ima ka gode masa ni'imar nan bisa godiya za ka dawwama amma idan ni'imar nan ba ka ba ka rike ta sosai ba to ni'imar nan sai ta gushe sai ta waje sai kuma sai ka shiga cikin tozar a tozar ta ka a wulakanta ka ka wahala saboda haka godiya ga Allah shi ne ne mabuɗin ni'ima kuma shi ne mabuɗin ni'ima. Inna fi zalika la ayatin li kulli sabirin shakur wato cikin wannan akwai abun wa'azi da abun wato amfani ga duk mutumin da yana da yawan hakuri da kuma yawan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala.
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين Wato hakika Iblis shaitan ya taɓa ya gaskatar da zatonsa a kan su dama yadda shi za su bi shi ko ko sun bi shi illa ka bi kan sai in kaɗan daga cikin mu'minai sun kima shaitan ba su bi shi ba.
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها ممن هو منها في شك
nan ne wata abin da nake son tunatar shi ne nan Allah yana ce sabbari shako ko to sabbar shako wato mai yawan mutumin da yana da yawan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mumini kada yi wanda ya haɗa haɗa waɗannan sifofin guda biyu yana da yawan haƙuri yana da kuma yawan wato godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma cikin haƙuri shi ma ana ba shi lada cikin godiya shi ma ana ba shi lada أبو إسحاق يا رويدا العزاب بحرير عمك عن عمر بن سعد يأتي برج سعد بن أبي وقاص يأتي من قال صلى الله عليه وسلم يا يا أبو كثير عجبت من قضاء الله لبناي ما مات وكنت ذنب ألا يومني إن أصابه خير حمدا إن يرسى مو الهيري زي جوجما حمد ربه زي جوجما أمم جنسا وشكر وما جوجما شيء وإن صابه مصيبة وتمسيفة كانت به ما حمد يقول الله الحمد لله وصبر كما يحكي to mu Allah ubangi yana bashi lada cikin kowane ɗaya cikin waɗannan har cikin abincin da yana ɗauke ta bakin sa ma Allah ubangiji zai bashi lada a kan sa mutum yake alhamdulillah haka kuma yanzu cikin hadisi Abu Hurairah radiyallahu anhu cikin Buhari yana ce cikin bukhari da muslim ma yana ce ajaban lil mu'min abun mamaki mu'min la yabdi lahu lahu qada'an illa kana khayran duk wani hukuncin da Allah ya zartar a kansa alheri ne gare shi idan ba ba wuta ba a shaka in ya samu abin da zai faranta mishi zai ce ce alhamdulillah sai Allah ubangiji ya rubuta mishi alheri kuma ya rubuta mishi shaka in kuma wata masifa ta same shi sai ya yi hakuri sannan ya ce alhamdulillah sai Allah ya rubuta masa har wa yau الهيل كما يقول تعالى سبحانه وانا الهيل لا توليت ذلك لاحد الا للانسان المؤمن بعد اتي مكانه معناه ليس يؤمن ان ولي ابو رجال يا سالك ما فتي عن كل الله ان ولي ابو رجال يا سالك فيها كل يوم وبنجي كما في الحمد لله ان كان هكا Allah zai baka cikin daɗin da rashin daɗin duka zai baka lada kuma ya ɗaukaka ka a matsayin masoyinsa bayan karoyinsa.
وما كان له وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك to ubangiji yana kisa cewa su waɗannan mutanen yaman da suka yi gode wa Allah kan ni'imomin da ya ba su har sun nemi Allah ya canza musu ni'imomin kuma ya nisanta tsakanin garuruwan da Allah ya tara su a ƙasar su wa'idan mutane dama iblis wato ya yi musu wasu wasu cewa za su bi shi kuma wannan zaton sa ya tabbata a kansu Allah ubangiji ya maida su haka amma fa ba shi ɗin yana da iko a kansu bane a'a kullum dai ya zayyana musu ka bi shi الله أبين يجب مقدرة وإنما إلا أن يعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك بمياك با وتبمكا وأنا جنة جنة بأكام سبا سبو ده مبين ناموس متعلم لسنا إيمان للاهرة لوطن لسنا شكا لاهرة وربك على كل شيء حفيظ وبمجنك شين مفي عين دكا كومي شين مكي عيوة ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قل كثير يا محمد ادعوا الذين زعمتم من دون الله وإذا هما كاد كفي مسو إبادة ما يقول الله تنن وكراته yadda kuke so amma ba ku sani la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardh wannan gumaka ba su mallaki komai ba ko da imanin zarra guda a sammai ko kasa ba su mallaki komai ba wa ma da وما لهم فيهما من شرك kuma ba su da abokanci ko kuma abota ko kuma rabo tsakanin su da Allah su ba su da rabo tare da Allah a cikin sammai da kasa da dukkan wurare وما له منهم من ظهير kuma Allah baya bukatan wani mataimaki daga cikin su cikin abubuwan da yake yi don shi ne mamallakin komai da komai kuma shi ne mai ikon komai da komai ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له to lokacin da ayar nan ta sauka sahabai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya muke shaitan wannan in yana irin wadau da al'umma kamar yamana wannan duk ya rusar da irin wannan mu kuma ya zamu yi sai yake musu wato Allah ubangiji ya yi min alkawari laushi shaitan lokacin da ya ya aka kwari shi da aljanna yake to insha Allah mutum yana da rai to ba zai rabu da ɗan adam ba sai ya sa shi wahala sai Allah kuma yake na rantse da iko na ni ko ba zan ba zan shama ke dan adam daga tuba ba duk abin da ka jefa shi a ciki in ya ce na tuba sai ka karbi tubarsa mu ga wane ne wanda zai gaji shi shi dan ne zai gaji Allah ko ba zai gaji da gaba da abin nan abin nan abin nan tuba da bayan sa wato la ahdu anhu tawbata ma lam yugharqil bil maut sai da irin shi ya zo makogoro a nan dan da tuba ba har ya kai lokacin to shi kenan wannan ya zama dan uta amma dai duk wanda ya tuba kafirai suka zo nan zan karbi shugabansa. Wala ya duru ni illa gabta kuma ɗan adam ba zai roƙe ni kan wani aboki na ba shi. Wala ya tsaro ni illa a fi baya tambaya na kan ba shi wani aboki na ba shi. Aljanna da inda ban kai aljanna ba. Wala ya tsaro ko kuma ya haɗu da ya aljanna ba shi ne ganin ubangiji gobe a lafiya. Wala ya tsaro ni illa mafarkuna kuma duk yadda duk yadda lokacin da yake asarta uwa da zan gafarta masa komai ya yi حديث الإمام ابن أبي حاتم شيء هو يجوز في تفسير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له شفاعة باتا أمفانا دقوة دقوة sai ga mutumin da ya yi imani ya mutu akan imani wanda ya yi imani ya mutu akan imani to Allah zai ba da izini a yi shafa'a a cikin mala'iku kansu ba ka ba wanda Allah zai karbi shafa'a zai in Allah ya yi izini ba wanda zai buga kirji ya ce ni zan zan ceto ga mutane bai ya kai dan adam da za ka yi ceto ba sai dai wanda Allah ya yi ceton sa cikin suratul annur a cikin ayana ayatul kursi na jiran da ya shafa indahu illa eh illa bi sai da izini shi wala tabu shafa'atu indahu shafa'a na wani mutum a wurin Allah ba za ta amfana ba illa liman adina lahu sai ga wanda Allah ba shi izini wanda Allah ya yarda a yi shi shafa'a da wanda Allah ya yarda mishi ya yi shafa'a.
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم Wato, a nan aya ta ba da labarin girman Allah bisa ta mala'iku. Idan Allah ya yi wahayi, sai mala'iku duka su suma saboda tsananin abin duk su faɗi ba san ba abin da suke su ba. Farko wanda zai tashi Jibril, sai Allah ya yi magana wato kafin ma a yi magana abubuwan da suke faruwa na abu na girma za su sa malaiku duk za su kuma za su ji komai ba sai Jibril alaihi salam ne farkon ya tashi sai Allah ya mishi wahayi ya gaya masa hatta idza fuzi'a an qulubi har lokacin da aka cire wannan firgita da tsoro da suma daga cikin zukatansu su waye sun gane abin da suke ciki sun fayyade abin da suke cikin sa قالوا ماذا قال ربكم زوجي أبوي من يجي ويقولون يا كبام قالوا الحق سكتي أبوي من ما يخرج في جسيا تو يا عيد جسيا شيء جميل شيء بس جيتي نعم كذا كذا كذا يعني مثلا كلام بقي سبحان أباني نشيدا نشيدا سبحان النبي لا النبي النبي حتى سبحان نقول نقول سبحان نعلم na na na uku na uku subhana na biyu na biyu subhana na farko a nan ne aljannu a da suna tsinto wasu abubuwa daga abin da malaiku suke faɗa a tsakaninsu su samu ɗaya ko biyu su tsara dubu a kan na ƙarya yanzu suna wato duba da menene da abubuwan da ake yi duba wato shi ne bugun ƙasa bugun ƙasa a zamanin sai na yi Allah ya koya masa abu ne wanda yake an sani wanda yana da ƙa'idoji ya zuma da tattafai akwai da tattafai da komai wanda ya gwaninta shi zai iya yi amfani da shi amma fa ba za ka zo ka ce ka ga ka san gani ba wayannan alamu ne in ka yi su wato za su nuna maka to Allah yana son ya dan fata kai kuma za ka fata kuma dai dai kanka tsara kanka ne a nan za ka yi abin nan domin annabi ya faɗa ke wani daga cikin annabawa da yana yin abu yana yin haf wanda ya dace da nasa sai ya dace wanda kuma bai dace ba sai ya yi ƙarya wato saboda haka mutum ba zai dogara a kan waɗannan abubuwan da biyu da ya zo cikin Qur'ani ya yi aiki da shi. قال ربكم alƙur'ani da jannunin sun ɗauka sai a turo waɗannan taurari da suke faɗuwa su faɗa a kansu su rushe su su ƙone su su ƙone su waɗanda muna ganin su qalu ma za qala rabbina ubangiji da yake qalu alhaq ubangijin ya faɗi da yana faɗin gaskiya wa huwa aliyyu kabir shi ne madaukaki mai girma قل قل من يرزقكم من السماوات والأرض wane ne mai arzuta ku daga sama da ƙasa saukar muku da ruwa wanda zai jiki ƙasa zai ji ƙasar da ƙasa kuma ya yi muku tsirai ababe wato na shuke-shuke ku samu wane ne mai arzuta ku daga sama da ƙasa duk gaba ɗaya قل الله Allah shi ne mai arzuta mu ba wani وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين to wajen jayayyar ka da su ahlul kitabi kar ki kar ka fito karara ka ce musu ku kuna cikin guda ku kuma kuka tattu ne a'a ga hanyar magana qul wa inna qul qul lillah sai Allah shi ne mai rubuta mu wa inna awliyakum to ko mu ko ku ko mu mu'mine ko kuma ku kafirai la ala hudan aw fi balal mubin lalle ɗayan mu zai kasance a bisa shari'a ɗayan kuma yana shi fata bayananna to gaskiya wata mu ita wannan kaga an sani mu muna kan shiriya ku kuna kan kasa amma Allah ya ce maka a'a ka faɗe ka ta wata hanya daban shine wa inna wa iyyakum ko mu ko ku wasu mu ne wato mu bar jirgin sun mu ko mu ko ku wasu mu suna kan shiriya wasu mu kan fata ma'ana dai mu muna kan shiriya ko kuna kan fata amma saboda kar a ga a faɗi kalma garwan da za ka ɓata ran mutane sa'annan Allah ya koya masa yadda zai yi zai yi zai kira zuwa Allah dan bisa hikima shine kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wa jadilhum billati ahsan kaga anan abin da aka faɗa da kul ud'u ila sabili rabbika eh bil hikmati da hikma kai wa'adi da hikma ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati kuma kai wa'adi mai kyau kar ka yi wato kai jin haƙe wajen jin hudu da biyan in yayi ya shiga tsakanin ku kuma ka yi musu gidani bisa wato hujja ya fata su fata amma ba wai zane zane kuma ko ɗan wuta Allah ya yi muku kaza to ba ka bane.
قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون
manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu zo kan aya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato Abdullahi bin Abbas ne ya rawaito ya rawaito wannan yace yana zaune cikin jama'a daga cikin sahabansa Abdurrazzaq kuma yake daga cikin anfar sai aka jefar da wani taurari wani taurari wato wannan da ake yake jeje din nan an jefar da wani taurari sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan taurari da an jefar da shi duniya ta ta yi an yi haske sosai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu wannan yanzu in ya faru ne kuke cewa ta zamanin jahiliya suka ce masa manzo Allah in an yi haka sai mu ce za a haifi wani yaro mai daraja ko kuma wani sarki ko wani mutum mai daraja zai mutu ya ce musu Allah baya yin haka saboda an haifi wani mutumin kirki ko kuma wani mutum mutum ko babban mutum ya mutu ba haka bane fa inna la yuma biha li mawti ahadin wala li hayati walakin ربنا تبارك وتعالى آه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش إذا يا ذكر لو كنت كيما أو ملائكما أو كان العرش في تسبيحي فيكما وكان سنة سمعنا بقي في تسبيحي فيكما نكتا في تسبيحي هذه أزور سما تدنيا kana Allah Ubangiji yana zaɓi cikin mutanen sama da ƙasa har da hamalin arshi da yakul ladina yaluna hamalat al-arshi ya hamalat al-arshi ma za qala musike wadanda wato har aka har aka magana wajen hamalat al-arshi hamalat al-arshi su tambayi wadanda su wato na ƙasa da hamalat al-arshi tambaye su su kuma na ƙasa da su tambaye su duka ga abin da su tambaya ita jama'a qala ma za qala rabbukum wa yukhbirunahum ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء وتصف الجن السمع فيصلون موما يجركم الصعب بالله سكر كلمة لا تسمع سكرتولي أو نقيا تسير كنها تسير دون سوي يوزر النشيط الله خلق الرسول فأتكيتني وتقدم nan fiye ilmomin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji madaukakin sarki ya shiryar da waɗanda ya shiryar da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wato wato ya kasar da waɗanda sun kada daga sarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimake mu mu mutu akan wannan lamari na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum insha Allah
akwai tambaya game da shiga siyasa mata a musulunci a yadda shiga siyasa
To, Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki bai bambanta tsakanin mace da miji ba sai a wani wuri kaɗan. Wurare kaɗan ne, kamar misali, a naɗa ta ta zama ita ce shugaban musulmi gaba ɗaya. Wannan ba lokacin da sarki shi yana da ikon ya zartar da abubuwan da yake da su na ilimin shi da sanin shi ba wai da rubutaccen constitution wanda za a karanta a faɗa ba lokacin da aka ce mace ba za ta ba za ta zama ita ce sarkin musulmi gaba ɗaya ba sai lokacin sarakuna an bar su da fahimtar da qur'ani su karanta qur'ani su fassara su yi hukunci da shi ko an gane abin da nake nufi to a halin da yanzu muke ciki abin duk wannan babu shi saboda haka in an tashi siyasar mace musulma tana iya ta yi lullubinta kamar fuska da hannaye a waje ta yi siyasa ba hana ba shara ba ta hana ba kuma wannan san da akwai wasu abokai na ƴan uwan na malamai da ce ai ba za a mace ba ta ba ta kai haka ba za ba to Allah dai bai takaita mata wannan ba tana iya na fitna Aisha tun ma zamani lokacin da aka ce ina Usman an tashi an hausa ne duniyar musulmi ta shiga rikici ai aisha ba ta zauna gida ta shiga cikin maza tana ba da shawara tana taimaka tana bunna saboda haka yana halatta mace ta shiga siyasa amma ba ta tsayi dokokin musulunci kada ta kanya kuma kowane matsayi ana iya ba ka tun da ko akwai kunshi rubutacce suna da ka'idodi in tana bin ka'idodin nan da rubutattun ka'idodin nan da aka ajiye to ba hana masa dan namiji kuma ba shi da ikon ya yi abin da babu shafi constitution sai dai in dai garme shi ya abin da ya ga dama ne.
wannan tambaya kuma mai tambaya na cewa menene hukuncin auren da mutum da tsari ma ya yi niyyar rabuwa ya kudu ce dai a yi auren da amma dai zai za a rabu.
Ko wannan ai shi ne su muta, to an yi hanan ne ne wannan. Sai dai in ka imam Malik yana cewa in za ka yi aure wato za ka yi aure da niyyar dawama. in wani abu ya faru kana ganin kanka a wani wuri in ba ka yi aure ba za ka faɗa cikin zina to kuma kar ba ka iya dawama a wurin kana iya auren mace amma ba za ka ja mata cewa na aure ta saboda lokaci kaza ba ba za ka ja ma waliyinta cewa na aure ta saboda lokaci kaza ba ka uzuri da abin da kake so din a ranka Allah kuma zai zartar da abin da yake so ka aure ta kana rankan abin da kake so ka yi da ita sunan ka bayyana ranka kar ka faɗa imam malik yana ce wannan haka ya halatta amma su shafi'iyya suka ce da in dai za ka yi aure da niyyar shika kar ka yi aure ba za ba ba ja'i bi bane amma da malikiya ya fi hikima
to wannan yana tambaya hukuncin duk da cikin da likitoci sun tabbatar abin da ke cikin halittarsa ta ta ɗan gurɓata za a fi ɗan
gurbatacce gurbatacce to ko ana iya ya halatta a duk da wannan ciki to in dai wato bisa tsari wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai hana wato likita a karbi da maganin likita ba in an ɗauka wannan sashe ne na magani da shi da abin da likita din zai na warkar da matan nan daga haihuwar wannan yaro gurbatacce to ya halatta amma fa in ana yi ne kurum saboda wannan yaro su ba su ba su iya halittar ta kamar ya san su halittar ma kamar ya halittar da shi ya faɗa kamar ya a kaman zai fito na ƙasashe kamar na kasance kamar ya mahaukaci
ko ba da hankali eh, ko rashin hankali ko gaba uwa su zama ko su- ko wani lokaci gaba uwan suna juyewa ba ta iya tsayuwa da sauransu da biki da faɗi ta ce wannan cikin da ya in likita ɗin mai gaskiya ne an jarraba shari'a ba za ta hana ba don wannan za a ɗauke shi tashi ne na magani amma kuma in ana yi ana kyamar wato cewa ya haifi yaro to wannan kuma shari'a ta hana jiya mamuni magana na Eh, amma in ne tashin magani ne ba za a hana ba
na tambaya ta ƙarshe eh, mutum ne ce aure to shi baya da sani ashe wanda ya auren nan muharrama sa ce har sun haihu maharamarsa ma'ana sai bayan sun haihu har eh, yara sun girma to shi ne mai tambaya ke ta to wannan menene hukuncin yaran da za su iya cin gado na wannan mutum za su shiga ne za su shiga ne wato wannan ta faru ne a zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya auri wata ya yi ya matarsa suna zaune kuma yana son da tana son shi sai wata tsohuwa ta zo kallon su ta ce ah kai din ba wani bane ce eh to kai din fa ni ne wanke idan wani eh ai ni da kai na shayar da kunono wannan dan uwanki ne sai kuma wannan wannan wata ɗan uwanka ne saboda haka ba aure tsakanin ku to ka gani da haka ya zo mun manzo Allah yake ya manzo Allah da shi na aure na ta na da ni lafiya muna da wani saboda tsofa don ki tana ta zo tana tana ce wai ita ta shayar da hunar wai ta shayar da hunar ya ce mata ba an ce ba ba ta ce ba da ke eh yanzu ai shi ke nan ba matan ka ba ne ko rabu sai kwanka ne To a zamanin al'imam al-Qurtubi a Qurtuba a can abin nan Andalus ko Spain na da. Wani mutum ya aboki wata mace suna zaune suna zaune suna zaune har sun daɗe. Ya sun shahara kan cewa matan shi ina ashe da su aure ba. Suna zaune ne kuma. Mutane da suna ba wuce ba. Sai can wato bayan sun haji ɗaya biyar. sai tuba ya zo gun alkali ya ce masa kai alkali ya nisa na yi wani laifin da ba san san yadda zan gaya maka ba sai ka faɗa ai duk laifi Allah yana aikata saboda wai a bayyana su ne ka faɗa in kai baka am- baka yi baka amfana da ita ba wani zai amfana in ji a ni ne da iyali na ke ya same ku ya ce a iyali na wannan ni da ita mun so juna ne kuma ba mu yi haƙuri ba har muka fara abubuwa tsakanin mu har shi ke nan mun zo mun zauna a gida guda ɗaki guda har muka haifi yara biyar yanzu kuma ni ma na tuba ita ma ta tuba muna so mu tuba yake to to akwai wanda ya hana ku tuba yake a'a batun ne zaman mun da ya wuce ne ya zamu da yaran da ya zamu da su ana cikin wannan eh ka iya mutu kafin alƙali ya zartar da hukunci shi ya ba da to shi ne ibn rushd ya yi bayani yake to wannan mutum kaga duk abin da ake zane da shi na fiqhu zai tsaya a nan yaran nan guda biyar daga cire shi guri gwamma ka sa su cikin gadon wannan mutum su ga su gaga to sai suka gaji wannan mutum saboda ta takaita muku abin nan fiska fiska tana cikin haffa da ne da sauran wani gudunar su ne cikin haffa za ku same ta za ku samu cikakken bayanin ta yaran nan aka dangana su ga baban su wanda bai taba daure aure daure aure ga uwar su ba to wannan kissa da zan jama qur'ani ya ce kaza ko hadisi ya ce a'a ra'ayi ne na malamai wajen ijtihadi wanda ya gamsu da shi zai bi shi akan wannan don fitar cewa da rubin asiri to yace in yaran nan na bar su wasu ne sai a dauki dauki kudin nan su yi amfani da shi babansu kuma ya yi wahala ya yi saboda su amma ga shi nan mun je muke kaza da wata kila Allah dai shi ne zai shari'ar waɗannan mutane amma wannan dukiya a ba yaran nan da ya bari ba su da wani abin nan din wata kila suna da uwarsu tana da wani haƙƙi a ciki ko kuma su su ma sun taimaka wajen tara shi saboda a bar musu to sai aka bar musu wannan dukiya wannan matsala garibiya ce to amma dai kamar yadda ka faɗa a nan idan mutum ya auri mace an ce masa danginsa ne daga ba aka gane yaran yaransa ne kuma shi kenan yaran nan za su gaje shi amma za a raba tsakanin uwar da uban tun nan da aka gane su ɗan kwan juna ne haramtattu ne da juna to an gane abin da ke nufi yawa sai sakonni na ɗan uwa masu neman addu'a da kuma fatan alheri da maulana da kuma jaddada soyayya da kauna da shek da kuma neman addu'a ga ƙasa irin wannan fitinu na sace-sacen jama'a da garkuwa kuma jewa suna cikin fitina suna neman addu'a to Allah zaman lafiya Allah ya karbi addu'a kowa ya sa niyyar karanta Fatiha da nufin Allah Ubangiji ya ije mana bala'i kuma ya biya mana dukan bukatu waɗanda su nemi addu'a kuma Allah ya biya musu bukata ƙasar mu Najeriya kuma Allah ya ba mu zaman lafiya da lafiya mu da masoyan mu duk Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kana wayannan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan su ma Allah ya ije mana su Allah Ubangiji shi ne magani duk masifan da an kasa yi masa magani. Maganin duk abin da ya gagari mutane. Mu karanta fatiha da kuma kowa ya addu'a yadda zai yi ina wato zai ayi addu'a kuma a cikin azumi na Allah ka fi addu'a. Lillahi rahmanir rahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى الله الله رب لا أشرك به شيئا الله الله رب لا أشرك به الله الله الله لا حول ولا قوة إلا بالله